بسم الله الرحمن الرحيم والمؤرد الساكن منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيء وأن يروي عن من فوقه بأن وعن والثاني لا يثبته لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف والمورد الصادق منه اثنان وما أتى مثلثا نوعان الأول الإسلام للشيء وأن يروي عن من فوقه بأن وأن والثاني لا يفسده لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف آه وأن ليس سكا وجاء أكو an yi bayani a kan nau'i guda biyu an yi bayani a kan nau'i biyu ne daga nau'o'in hadisi da a baya mun karanta nau'o'i nawa ne ya tabbas zaga biyu ya zama mun haɗa hatsu muna da nau'i ishirin kenan mun samu tarihin nau'o'i har guda ishirin ko hududu na nau'o'i har guda ishirin na hadisi da farko ne yake walmurwuranu hadisi da ake kiransa mu'urani mu'urani wato asalin kalmar a'urala da larabci tana zuwa da ma'anar tsarewa ko hanawa ana cewa a'uralahu ko a'uralahu ya hana shi wata dama da yake da ita yana daga inda qur'ani a fala ta'arzuhunna an yankina azwajakunna kada ku ce za ku hana matan da suke karkashin ku ne waliyansu daga su koma hannun mazan da suka tafe su kawai a kanku ce a tun da da sun auri yanku ko sun auri yan uwanku sun saki yanzu ko da sun yarjejeniya su da matan nan da suka saki cewa za su amai da auren ko ku ce ku ku yadda ba na nan fara ta abu nuna an yi kina zuwa da wannan za ta rawa bai na hundu ma ba lokacin za ku hana su wai da auren wai da auren yadda da yawa da malamin tafsiri suka ce na araba wato hanawa hana mai dama damarsa ana cewa arala ko a arala ana cewa kuma arala cewa abu ya yi wuya a arala alayyar amuru lamarin nan ya yi wuya gare ni to a hadisi kuwa ne ake kira mu'urali mu'urali shine aswaqidu min husnani hadisin da ya zamo a isnadinsa akwai mutum biyu a jere amma an shafe su ba a faɗe su ba da sai a ce hadisin nan mu'urali da ya sa hadisi mu'urali shi ne duk hadisin da yake an shafe mutum biyu da cikin isnadinsa amma fa su zamo a jere yana daga irani yadda malamai suke faɗa hadisin da yake marfu'i ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma a ruwaito shi ya zamo a tsaya iyaka sahabi kama hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi magana to amma sai a kawo matsalan cewa magana ce ta katadatu ko ta ibnu sirin ko ta sanin basari irin wannan ma ana kiransa irwari saboda shi din ma dai kamar an shafe mutum biyu ne a ciki an shafe shi a sahabi wanda ya rawaito hadisin daga annabi kuma an shafe a mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai wannan ma ana iya kiransa wato mu'urali ana iya kiran wannan mu'urali haka nan kuma masala hadisin da Abdullahi Yusuf wanda yake almajin Imam Malik ne ya karba ya zama ya kama daga imam malik shi ko imam malik ya zama ya kama daga malamin sa nafi'u nafi'u kuma ya kama daga abdanu umara amma a ce abdanu su da ya tashi kawa ne kan kawai sai ya ce an abdullahi bin umara ya shafe malikun da nafi'u zai ce irin wannan hadisi ya zo mu'urani asali a duk wani hadisi wanda yake mu'urani a ce hadisi ne na rauna sai dai idan ya zo ta wata hanyar wanda yake an faɗi mutum biyun da ba faɗa a wannan ruwayar ba. To a sannan dangane da wata ruwayar sai zama ingantacce ne. Amma dangane da wannan ruwayar wanda ba a faɗa ba to har yanzu yana nan a rarrauna. Yana nan a matsayin rarrauna ne amma za a ce matanin nan ta wannan isnadin rarrauna ne. Amma kuma an dubi wancan isnadin wanda yake an faɗa an faɗi su mutum biyun kuma aka tabbatar da adalai ne sun cika sharuɗan inganci. za a ce ta wata dangane da wannan isnadin hadisi ne in gafi shi yasa an da ake ta faɗa can hadisi ya zo a wani isnadin rarrauna ko mawruki na ba wai lalle gaba ɗaya matanin lalle zai zama rarrauna ba ta kowane hali ina da ma'adiki na farko a jami'u sahihi na buhari shi ne al'amalu bin niyya akwai ruwayoyi da yawa na wannan hadisin wanda yake mawuai ne akwai ruwayoyi wanda suke raƙiƙai ne amma kuma hadisi ne ingantacce dangane da cewa akwai isnadansa wanda suke tabbatattu kamar isnadin da shi buharin ya kawo a farkon jami'u sahihi nasa isnadi ne wanda yake ingantacce shi yasa koyaushe dan an ce wannan isnadi rarrauna ne ko mawuri ba wai lalle haka matanin ma sai ya zamo haka ba a wani lokacin ka bai zamo matanin mawuri ne yadda isnadin yake mawuri ko matanin ra'ibi ne yadda isnadin yake ra'ibi da ma lokacin sai kai wannan isnadin ya zama ra'ibi ne amma matanin ingantacce ne ko isnadin ya zama mawuri ne amma matanin ingantacce ne dan yana da cewa ya zo ta hanyar wanda yake ita tabbatacce shi yasa zuwansa ta hanya ba tabbatacciya ba bai taɓa zuwansa ta hanyar da take tabbatacciya ba kowace da nata matsayi kowace kuma za a bata hukunci a dangane da matsayin wannan shine tsarin da malaman hadisi suke bi ke sa sau da za a ga matsalan a inda ibn hajar al-asqalani yake faɗa irin su ibn hibbana ko sahakin suka yi hukunci cewa wannan hadisi hadisi ne mawru'i amma abin da suke nufi shine dangane da wannan isnadi ba wai a gaba ɗaya ba irin ɗaukan wannan bisa cewa gaba ɗaya ne shi ya jawo wani malami da ake kira ibn jawzi wanda ya faɗi wajen hijira ta ɗari biyar da sittin da bakwai ya kimuwa a wani littafi nasa da ya akan hadisai mawuwa kuma ya kan kawo hadisan da zai da a wacewa wani hadisan mawuwai ne alhali a hakika lamari ba mawuwai ba ne yan kawai ta wani isnadi dai sun zo a matsayin mawuwai idan ku hadisi ya zo dan yana da wani isnadi a matsayin mawuwai ba wanda a ce ko ina ya zo dole sai ya zama mawuwai ba sai in an bincika an ga gaba ɗaya duk ta hanyar da ya zo ba wata hanya wadda za a ce wannan ta samu kuɓuta. To sannan ne za a iya cewa mawuci ya sami biyu yake faɗa a littafinsa Allah'ali Allah'ali mutuwa fi lahari da nuru a ke cewa yin hukunci kan cewa hadisi mawuci ne aiki ne ja. Ba kowa yake iyawa ba sai wanda yake ya san hadisi matuƙar sani. Amma dan wanda yake sanin sa ɗan ƙanƙani ne sai ya gaggawa hukunci kan cewa hadisi mawuci ne dangane da duban wata hanya ɗaya ko hanya biyu da yanzu amma ta yi hadisin bayan nan ya zo a wasu hanyoyin wanda su sun fi matsayin a ce ba mu ayi hadisin ba mu wannan ne ke nan kuma hadisi ko da dan ce wani hadisi rarrauna ne ne a ta raunin ne ba daidai ne a ce masa mawru'i ba saboda rarrauna hukuncinsa daban mawru'i kuwa hukuncinsa daban eh shi ba sau da yawa aka samu kuskure shi ya sa waɗansu hannu ta tafarki a kan haka a wani malami da ya cewa hudura ta musawa da hadisin ra'isin hadisin mawru akwai haɗari babba a ce dan an ga hadisi ra'isi ne a ce daidai yake da hadisi mawru na'am hadisi mawru'i shi an san ƙarya ne na'am an tabbatar cewa ƙarya ne amma hadisin ra'isi an samu dan wata takaita ne a siffar da ake bukata a barwaita amma ba za a ce ƙarya ne ba ba daidai ne a ce ai wannan hadisi gaba ɗaya bai tabbata ba dan yana ra'isi Na'am. Da a iya cewa kawai rakibi ne bai kai a ce masa kyakkyawa ko ingantacce ba. Na'am. Shi yasa a gane wannan matsayi. Na'am. Wal mu'ralu hadisi wanda yake mu'rali a sajid min husnani. Shi ne hadisin da yake mutum biyu sun tsare daga gare shi a jere. Na'am. Wa ma a ta mujallasa. Nau'i na farko kenan daga cikin nau'in burari da aka ce za a kyale shi. Na'am. Yanzu dai an kawo mana hadisi mu'urali me ake kira hadisi mu'urali an faɗi kuma hukuncinsa cewa asali hadisi ne mu'urali za a kira rauna ne sai dai ci wannan raunin dan yana da isnadi ne ba lalle ne masalin ya zama haka ba sai an duba an ga bai zo ba sai ta wannan hanya kawai amma an ya zo ta wata hanyar wanda yake ta ba haka yake ba to ba za a ce ai ko ina dole haka yake ba sai na biyu yace wa ma a samu dallasan hadisin da ya zo mudallasi hadisin da an zo mudallasi asalin dallasa ya koye aiki koye aiki shine tadali tadali ana cewa wala tadlisul uyubi halatta ne ke da wani abu ce sai koye aikin abin da yake siyarwa ba tadalisi kenan to a babin hadisi ba a islahin malaman hadisi ne ake kira mudallasi shi ne cewa ma a ta mudallasan abin da yake ya zo mudallasi nau'ani iri biyu ne shi a nan ya faɗi cewa iri biyu kamar su malaman za a ga cewa sun faɗi ma cewa haƙiƙi uku da misali shi Abdullahi ɗan Kodiyo a littafin sana hadisi da cewa bari yana cewa talatatun fa'iluhul mudallis nau'in tadalisi iri uku ne wanda yake aikatawa shi ake kiransa mudallis hadisi mudallafi iri uku ne ba ma'ana shi ya faɗi iri biyu ne saboda sanin su ya fi muhimmanci wannan littafin littafi ne na masu farawa shi ya sa ba lallai komai sai an kai kai hakan ce ba nan ba abin da ya fi muhimmanci to nan gaba a kawo ragowa a nan shi ne manufa kuma a samu dallasan abin da ya zo daga hadisi mudallafi wanda ake kiransa mudallafi na wa'ani ilmi biyu an abuwalu nau'i na farko daga nau'o'in tadalisi al-isqatu bi shi ne mai ruwaya ya zama bai faɗi malaminsa da ya karɓi hadisin a hannunsa ba mai ruwayar hadisi a maimakon ya faɗi malamin da ya karɓi hadisin daga gare sai ya faɗi na sama da malamin nasa ya ringa nuna kamar ya karɓa daga gare shi malamai suka ce irin wannan fa sharafi a san ya gani da na sama a san cewa ya gani da na sama amma ko bai taɓa wannan hadisin a wajen sa to kuma sai ya kawo shi ya karɓa ne daga wajen annabirinsa amma sai ya kawo da sigar da za ta ringa nuna kamar ya karɓa ne a wajensa don wannan ake cewa da shi tabiru amma in ya kawo daman daga wanda bai gamu da shi ba ba za a taɓa tsammanin cewa ya karɓa daga gare shi ba to wannan ba a kiran da tadarisi sai dai a ce in ilahi ko ta'ali ana kiransa in ilahi ne ko ta'ali amma inda yake ya gamu da shi amma kuma bai karɓi hadisin a wajensa ba ya karɓa ne a wajen almajirinsa ko wajen almajirin almajirinsa irin wannan sai a ce an sami tarihi saboda zahirin yadda ya kawo kai da kake karantawa ko kake ji daga gare shi sai ka ɗauka kai sai ya karɓa wajen malamin nan tunda ai sun haɗu alhali shi ba daga wajen sai karɓa ba ya karɓa ne a wajen almajirinsa ko almajirin almajirinsa nan al-islam ne shi sai yadda malamin da ya karɓa hadisi daga gare shi wa an yarwiya amman fawqa ya riwaya daga wanda yake sama da shi wanda bai karɓa hadisin daga gare shi ba amma kuma ya gamu da shi ya karɓi wasu abubuwan daga gare shi da an da sigar an an kula ne wa an ko an na an da fulanin kala haddasa ni kula kamar ya faɗa masa ne alhali bai faɗa masa ba ba shi ya faɗa ba wani ya faɗa ba daga hakkin sai nuna cewa wani ya faɗa wa shi kuma ya ji a bakin wani to amma da bai nuna haka ba shi ne ake cewa ya yi tadalisi an samu tadalisi kenan wanda tadalisin nan akwai malamai da yawa da suka tsananta a kan yin wanda yake ya fice a cikin sa ko wani malamin hadisi babba da ake kira shubatunul hajjaji wanda ana masa rakabi da amirul mu'minin fil hadisi shi shubatunul hajjaji din nan sa'an su imam malik ne imam malik wafati wajen shekara goma sha tara ma tsakanin su abu a wafati amma sa'an sa ne da an shi duba wata ya yi wafati gida da shekara ɗari da sittin ɗari da sittin a da za a gane sama a nan imam malik ya yi tsawon rai a duniya ne tamanin har da shida ne tamanin da shida ba wannan shi wata sun sa'an sa ne amma ya riga shi wakati da shekara goma sha tara imam malik ya wakati ɗari da saba'in da tara to shi shi wata dinnan yana cikin malaman da suka tsananta a kan cewa yin ta da miki laifi ne babba domin akwai magana ma da aka waito da laifi da ke cewa shi a kama shi da laifin ya yi zina ya fi masa sauki da a ce an kama shi da laifin ya yi zina da an azumina a haƙo ilayya ne an guda ne wani ma zai cewa wannan ya kawo ne don ya tsawatar daga yin ta da miki wasani na biyu nau'i na biyu na tasiri lahi bai bar malamin nasa ba ya faɗe shi amma me ya faru a ciki lakin ya fice a wuta ba sai dai ya kawo kofinsa bi ma bihi la yan arif da abin da ba za a iya gane shi ba misali shi malamin an fi saninsa da lakabin kowa ta kiyarsa da lakabin sai ke kiyarsa amma shi da ya tashi kawai sai ya kawo sunansa da sunan ubansa na'am kaga in mutum ya gani da farko sai ya ɗauka ko ba shi ake nufi ba ko wani ne can da ba na'am inda ake in kana magana akan mutum ka kawo shi da sunan da kowa ya fi sanin sa da shi na'am domin sannan ne za a yi gaggawa gane cewa ka wanda kake nufi na'am amma an kasa kadarsa ta yanzu misali kamar mu a cikin mu mutum sunansa muhammad na'am ko muhammad sani masara kama ya fi shura da dan ladi na'am to da ka da an ce alhaji dan ladi ko an faɗi unguwarsu sai a gadi na'am misali a da can mutumin bakin ruwa ne ya koma ban maja da zama Eh, to ko sunansa muhammad sani na'am to kai da kana kawo shi kake Muhammadu Sani na bakin ruwa na ruwa mutanen sa kowa Alhaji dan Ladi na mugun maja a na'am yaga da ka kawo Muhammadu Sani bakin ruwa ai ka fatar da mutane na'am ya yi ta tunani ko ba wannan din bane Na'am.
ba dan ladin nan bane na gwamma da ne Na'am.
fada eh to shi yasa shi ba irin wannan tadalisi ne Na'am.
a shi wannan ana kira tadalisi shi Na'am.
wato mutum ya koye malamin sa Na'am.
a kasa ganewa wanda yadda nan gaba za mu je akwai dalilai da yakan sa wa'yansu su yi haka na'am wasu suna yi ne don cewa shi malamin yaro ne su suna ganin a ce sun karɓi ilimi daga yaro ƙasa da su Na'am.
kamar wani aibi ne Na'am.
to sai su kokari su gyara su rage da ba za a yi saurin gane ko wane ne ba na'am wasu dan kokarin su nuna suna da yawan malamai da sauran su da akwai da dalilai nan gaban ne za mu gano wannan Na'am.
amma dai yanzu mun ji cewa ta dalisi iri biyu ne na'am akwai tadalisi na istinadi shi ne wanda aka fara faɗa Na'am.
akwai tadalisi na malami boye malami shi ne wannan na biyan na'am a wannan nau'o'in kenan guda biyu da aka ce an faɗa a baitutukan nan guda uku na'am wal mu'radu hadisi wanda yake muradi as-sajid min husnani shi hadisin da yake cikin biyu sun hada a cikin sa ba wani mutum ne ba na'am wato al mu'radu din mubtada'in na'am الساجد شيء لا بال نعم.
والساجد الإسلامي شيء فاعل نعم.
إن الساجد أصول فاعلين زي أي كما أي في إنسان na'am زي رفع فاعل إنسان وقوم يتعدم زي رفع مفعول إنسان وأنا الإسلام إن شيء فاعل شيء فاعل ساجد آه. وما أتى مدلسا تكون ما مفعولية أتى مدلسا شيء سلة na'am ما إن مبتدأ نوعان شيء لا بارك na'am نوعان من الأعمال الأول الإسكات بالشيء والمغرب حديث لا تجرى نورا لأسواجل من السنان الشين والذي يسلم به تتفرع أسكين إسناد na'am ينمو أقول وجه لأخشاتي مسلم به أجيري وأن حديث هذا مقرني na'am يسا مقرن إنه كمان نوعي من المكتئ na'am wanda aka faɗa a can a baya wa kullu ma la yaktafi bi hali isnaduhu munqadi wal awsari na'am wa ma ata mudallasa hadisi wanda yake ya zo mudallasi nau'ani iri biyu الأول نوع نفرق عن الشاب للشيء شين يفرد ما لم ينفع وأن يروي عن من فوقه رواية لقول ليك سمد شيء أو أن الحديث bai karɓa hadisin nan a wajen sa ba ya karɓa ne wajen almajiransa ko almajiran almajiransa ma amma ya nuna kamar ya karɓa daga wajen sa ne na'am inda bai kasar da mutane tunda an san kamar ya karɓa a wajen nasa na'am Um, bi an ya ruwaito da an an fulani wa an ko anna wannan an din na karshe ne alhamza ali da alhamza da nu'ara anna ne na'am aka yi tafifin saboda kaci na'am anna fulanin kala na'am والثاني نوع النبي لا تدليس لا يفسده باوي يا فرد مال منفع يا فرد مال منفع لكن يفسد سيدي يا فرد أوصافه وصوف مال منفع لماله لا ينعرف da abin da ba zai ba- bayyana ba malamin ba za a yi saurin gane shi ba cewa ai ga wanda yake nufi da na'am yanzu wannan shi ma nau'i ne na tadlis na'am wancan na farko shi ake kira tadlisul istinadi wannan ko ana kiransa tadlisul shuyukhi na'am da tadlisul shuyukhi na'am na uku wanda ba faɗa a nan ba ana kiransa tadlisul tasmiyati na'am tadlisul tasmiyati na'am da shi ne wato a shafe na zauna wanda yake sama da shi da kasa da shi duk amintattu ne na'am irin a shafe shi a nuna sinadin kamar lami lafiya ne Na'am.
alhali ko yana da aiki na'am wannan ake kira ta biye ta kan yadda wanda bai kaɗe shi a nan ba wanda na'am kuma da suka ce ya fi kowanne muni shi na'am wannan nau'ukan ya fi kowanne muni Na'am.
a to wannan ne ke nan yanzu mun samu nau'o'i har guda ashirin kenan Na'am.
ya yi da kamar nau'o'i goma sha hudu yin gaba da Allah ta'ala a wannan tafiyar mai albarka Allah ya ba mu ganewa Allah ya kare mu da ilimi Allah sa ilimi ya zama sababin ɗaukakar mu duniya da lafiya Allah sa ilimi ya zama hujja gare mu a wajen ubangiji kai ya zama hujja a kan mu Allah ya kare mu. Allah ya ba mu ikon yin aiki da ilimi da bauta ko